الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشافعي بريدنا بهذا المحضر والتائف بنظرة تأتي لنا بالزفر باب tabi minhu wannan ma babu yana biyarwa karatunmu na jiya haddasana ahmad bin mani'in ahmad dan mani ya zantar da mu wal hasan bin sabbahi da hasan dan sabbahi al-bazzaru wa ahmad bin wa ahmad bin muhammad bin musa da ahmad dan muhammad dan musa duk sun zantar da mu al-ma'ana wahidu ma'anar da ɗaya ce qalu wa'annan duk suka ce حدثنا إسحاق بن يوسف العزرق إسحاق بن يوسف العزرق شي يكرنت يزنتر da su wannan hadisi duk gaba ɗayan su an Sufyan sauri shi ko ya karba daga Sufyan sauri an alqama ta bin marsadin shi ko Sufyan sauri ya karba da daga alqama dan marsadin an Sulaiman bin Buraidata shi kuma alqama ya karba daga Sulaiman dan Buraidatu an abihi shi ko Suleiman ya kaba daga babansa shine Buraidatu qala babansa Buraida yace atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama rajulun wani mutum ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam fas'alahu sai ya tambaya annabi an mawaqiti salati washe ne lokutan sallolin nan da Allah ya faranta mana to washe ne lokutan su faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kin ma'ana to zauna tare da mu zamu nuna ma amsa ka a aikace za ka iya wani in ya tambaye ka kai mar bayani wani kuma za ka nuna mar a aikace yanzu ya tambaye annabi yana so ya ga lokutan salloli sai annabi ya ce to zauna tare da ni za ka ga lokutan salloli a kin ma'ana zauna tare da mu insha Allah in Allah ya so za mu nuna ma yana daga hikimar magana duk abin da ka faɗa ka ce insha Allah kaga dai ma'aikin Allah da kansa Allah ma ya faɗa wala ta kulanna da shay'in ni fa'ilin zalika gada nilla an ya sha Allah kakka ce zan aikata abu gobe ka ce sai in Allah ya so duk in ka faɗa abinda an ce yana daga abinda Allah ya ladatar da wani mutum zai je kasuwa zai sai jaki sai ya haɗu da abokinsa kan hanya kasuwar tsallaka kwata za a yi kawai ruwa a shiga marba wato dan awaki inda za a siya abokin na sai tambayi ina za ka ya ce zan je kasuwa me za ka yi a kasuwa zan sai jaki marfa gashi zan je zan sai ce ka ce insha Allah ya ce to me ruwan insha Allah a ciki ga kuɗi a aljihu ga yan awaki ina kallo abinda zan je in siya ya shiga ya ce to shike na da lafiya ya shiga turmutsun kasuwa nan ɗansa ne ya yanke kuɗi ya ɗauka ya zo siyan abu babu yana dawa ya haɗu da abokin nasu ita ina jakin da ka soce insha Allah da na shiga kasuwa an yanke kuɗi daga nan ba abin da zai faɗa sai insha Allah to annabi ya ce zauna tare da mu insha Allah ta amara bilala shikenan da asuba ta yi alfijir ya keto fitowa alfijir kenan kamar yadda muka karanta a karatun jiya sai annabi ya hori bilalu bayan ya yi assalatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tada iqama fa aqama sai Bilal ya tada iqama hina tala al-fajr yayin da al-fajr yake to summa amarahu sannan annabi ya hore shi fa aqama da azhar ta yi kuma rana ta gota yanzu rana ta yi yamma inuwa ta hwado gabas adadin kamu daya adadin kamu daya ko adadin tsohon mutum kamar yadda muka faɗa adadin kamu daya ko adadin hancin takalmi din nan kamar da muka zo jiya ma'ana dai inuwa ta sauka zillu zawali rana tana gotawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce da bilal ya iqama sai ya iqama fa sallar zuhura sai annabi ya sallaci azhar summa amarahu sannan annabi ya hori bilal fa aqama la'asar tana yi inuwa ta yi kamu daidai tsahon mutum daya kuma sai annabi ya ce to bilal ya iqama sai ya iqama فصلى العصر سي النبي صلى الله عليه العصر والشمس بيضاء مرتفعة رانا تنا ننفرة تس كما تنا سما ثم أمره بالمغرب سي النبي يهوري بلال يتاد إقامة مغربة حين وقع حاجب الشمس yayin da farantin ranar nan ya gama shiga hajibu kaman gira kaman ƙarshen rana ƙarshen rana da ya gama sulmiyawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake bilal ya ta da iqama yayin da ƙarshen rana ya shiga summa amarahu bil isha'i sannan annabi ya hori bilal ya ta da sallar isha fa aqama bilal ya ta da iqama isha hina gaba shafaqu yayin da shafaqi jannan na faduwar rana idan rana ta faɗi sai ka ga wani ja kuma ya fito wato ta yamma nan inda ta faɗi din nan shafaki an jima kaɗan an jima kaɗan an jima kaɗan yana duhu yana duhu har sai kaga ya ƙare gaba ɗaya gari kuma ya yi baki kirin to isha ta shiga kenan to gari na yin baki din nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Bilal ya tayar da ikama summa amarahu bil gaji to yau kenan yau annabi yayi sallah komai a farko komai a farko komai a farko komai a farko wannan mai tambaya yana kallo sun ma'amara bil gaji gobe da ta yi kuma asuba ta yi ana wara bil fajiri ga alfijir ya ke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna bilal kai ya da iqama har sai da gari ya haske gari ya sha ya haske sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da bilal ya tada iqama sun ma'amara bil zuhur sannan da azhar ta yi rana ta gota annabi sallallahu alaihi wasallama bai hori bilal ya tada ikama ba fa abrada har sai da ya sanya ya azhar wa an amayar tsawaita ya tsawaita har sai da aka ji tsoron kan la'asar ta yi ta shiga annabi yana kallo sallallahu alaihi wasallam an yi bure da ya tsawaita ya tsawaita summa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam to a tada azhar summa amarahu bil asr da lokacin la'asar ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hori bilal ya tada ikama fa'aƙama bilal ya tada ya kama wa shamsu akira wa fatiha rana tana ƙarshen lokacinta magariba ba abin da ya rage sai ɗan kaɗan kamar yanzu a ce biyar da wajen wani abu magariba sai ɗan kaɗan rana tana ƙarshen lokacinta fauka makanas burbushin abin da ta zamanto sun ma'amarahu sannan ya hore shi fa'akarar magariba da magariba kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗan dakata cikin jiya ranar ce kawai ta shige amma yau ku har sai daga ya dan soma duhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya hore shi ila qubaila an yajiba shafaq kusa da shafakin ma ya buya gaba daya kamar isha ta kusa kadan sai annabi sallallahu alaihi wasallam tashi ka taya mana da magariba summa amarahu bil isha'i da isha ta kuma annabi ya hori bilal yayi fa aqama bilal yayi iqama hina zahaba sulusul layli idan ka raba dare uku kashi ɗaya ya tafi wajen kamar tara da rabi misali yanzu ya tara da rabi sannan annan sallallahu alaihi wasallam hore shi ya tayar kaga yau kuma komai a ƙarshen sa komai a ƙarshen sa komai a ƙarshen sa yau sun maƙala sannan annabi ya ce aina sa'idu ina mai tambaya an mawaƙi ta salatu da lokutan sallah faƙalar rajulu sai mutum ya ce ana gani nan ya rasulullahi faƙala sai annabi ya ce mawaƙi ta salatu lokutan sallah kama bai na hazaini tsakanin waɗannan lokuta da ka gani da na jiya da na yau do lokuta ne da abin da ke tsakanin su alhamdulillah shari'a ta ba da lokuta mai yalwa a cikin waɗannan lokuta duk yanda aka yi sallah sallah ta yi kuma ya ce wajen Allah kala abu isa turmuzi ya ce haza hadisun hasan wannan hadisi ne kyakkyawa garibin wanda ya zo ta hanyar nan ɗaya da waɗannan malamai duka suka karɓa sahihun amma ingantacce ne ƙala sai ya ce wa ƙarrawa ku shu'ubatu shu'ubatu ya rawaito shi an alƙamata ga alƙamata bin masadin aidan komowa wannan hadisi yana da malaman sunan duk sun fitar da shi ahmadu ya fitar da shi a musnadinsa muslimu ma ya fitar da shi ingantacce ne muslimu ya fitar da shi a sahihinsa ibn jarud ya fitar da shi duk gaba ɗaya nisa'i ya fitar da shi ibn majah ya fitar da shi sahihi muslim ma gashi na ya fitar da shi babu wannan kuma babi ne ma ja abin da ya zo fitta galisi bil fajiri a a yi sallar alfijir asuba da fitowa alfijir gari yana cikin duhunsa amma dai a tabbata alfijir ya keto kuma alfijir ba a yinsa da canke-canke har sai an tabbata ya fito allah ya ce hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana a gare ku da bakin zare kafin Allah ya ce min al-fajr da sahabbai sai su ɗaura farin zare su ɗaura bakin zare su ta cin abincinsu idan mutum ya gane wannan fari ne ya gane wannan baki ne sai ya bari sai da Allah ya ce min al-ajib sannan sai ya gane ba wai yanzu zarrukan ba a duhun dare shi Allah ya shabbaha da bakin zare fitowa alfijir shi Allah ya shabbaha da farin zare ba wai ba a ta da sallah asuba hakika komai sammakon da ake so a yi da ita sai alfijir ya keto to sannan za a yi to a iya yin ta da duhu amma alfijir ya keto haddasana kutaibat kutaibat ya zantar da mu an maliki bin anas daga maliku dan anasu qala imamu mali yace wa haddasana al-ansari ansari mutumin madina ya zantar da mu haddasana ma'anu shi kuma yace ma'an ya zantar da mu haddasana malikun maliku ya zantar da mu wani sanadin kenan ibn anas an yahya bin sa'id shi kuma ya karba daga yahya dan sa'id an amrata shi kuma ya karba daga amrata an aishata idan wata karba daga sai da aisha qalat sai da aisha ta ce in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance la yusalli subha yakan yi sallah asuba fayan sarifu sai ya tafi gida fayan sarifun nisa'u sai mata su koma dakunan su qala al ansari mutumin ansari din nan yace faya murrun nisa'u mata sai su zo su shige ma mutalaffatin sun yi lullubi sun lullube jikinsu bi murudihinna da mayafansu bargunansu ma yu'rafna ba a gane su min al-galasi saboda duhun dare duhun dare amma dai asuba ta yi amma akan yi sallar cikin duhu har mata su zo su koma cikin ɗakin su ba a gane su ba saboda duhun dare wa qala utaybatu utaybatu yace mutalaffi'atu masu nade kansu da mayafansu qala yace wa fil babi a wannan babi an karba an ibn umar daga abdullahi dan umar wa anas da anas wa qailata binti makramata da kailatu yan makaramata hadisin kailatu yan makaramata ta ce mun taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallama mun zo muka tarar da annabi yana sallah asuba to muka shiga sahu kawai muka shiga ta ce ni ban daɗe da musulunta ba kawai na hwada sahu ashe kusa da namiji ne sahu ban sani ba sai mutumin ya ce min ke mace ce ko namiji sai na ce masa ni mace ce ce wallahi ki so ki fitinance ni sallah ta taɓa ce ko ma baya inda mata suke ta ce to sai na koma kaga yanzu gashi har ta zo ta yi saku kusa da namiji ba ta ma san namiji ne ko mace ba ce sai da ya magana ma'ana a iya yin sallah a cikin duhun dare amma asuba ta yi ma'ana as-salatu ta yi alfijir ya keto duk wannan hadisi da ake faɗa ba wai a tashi a yi sallah ba alfijir bai keto ba an ce ka jinkirta sallah da shekara zunubinta ya fi sauki a kan ka yi ta lokaci bai shiga ba ƙala abu isa turmuzi ya ce hadisu aisha ta wannan hadisi na sai da aisha hadisun hasanun sahihun hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa ƙarrawa ku zuhuri zuhuri ya rawaito shi an urwata daga urwata an aisha ta daga sai da aisha na hawa irinsa wa huwa allazi isarahu ghairu wahidin shine abin da ba mutum ɗaya ba ya zaɓe shi min ahalil ilmi daga malamai min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah minhum abubakar abubakar yana daga ciki wa umaru da umar wa man ba'dahu da wanda suka zo bayan su min tabi'in daga tabi'ai wa bihi yaqulu shafi'i imam shafi'i ma wannan yake faɗa wa ahmadu da ahmadu wa ishaku da ishaku yastashibuna dukkan su suna son at-tagalisa duguntawa bi salatin fajr da sallah asuba in alfijir yake to babu wannan babi ne kuma ma ja abin da ya zo fil isfari bil fajr yanzu kuma a yi ta cikin haske hatta fi wancan lada kamar yadda zai zo a yi sallah asuba cikin haske har gari ya dan soma sha kaɗan ya soma haske to ta sa a yi ta ma cikin wancan duhun kuma ke duhun hatta fi lada kamar yadda zai zo duk da akwai sahabban da suke kan wancan akwai malaman da suke kan wancan amma duk gaba daya babban abin da za a gane sai fa alfijir ya keto haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana abdatu abdatu ya zantar da mu huwa bin sulaimana shine dan sulaimana an muhammad bin ishaqa daga muhammad dan ishaqa an asim bin umara bin qatadata daga asimu dan umara dan umara dan qatadata an mahmud bin labid daga mahmudu ɗan labidin an rafi ibn kabijin daga rafi ɗan kabijin ƙala rafi ɗan kabiji ya ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama na ji annabi da kunnan nan nawa to irin wannan akan ɗora shi akan kowane ko sahabi ya ce an hore ni ko an yi naji naji da annabi da kunnan nan nawa ya ƙulu yana cewa asfiru bil fajri ku haskaka da sallah asuba ku yi ta cikin haske ka ku dinga tashi cikin duhu duhun dare duk da alfijir ya ke to kuna yin sallah asuba ku dinga dan bata gari ya dan yi sha kaɗan sallah ba laifi a yi assalatu khairu minan naumi in alfijir ya ke to shi ma sai alfijir ya ke to to kuma a dan bari gari ya dan yi sha kaɗan to sannan a tashi kuma a yi sallah asuba fa innahu a azamu lil ajri dan yin sallah asuba a cikin haske ya fi lada akan a tashi a yi ta a cikin duhun dare inji annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace wa qarrawa shu'batu shu'batu ya rawaito wasauri da sauri hadal hadisi wannan hadisi an muhammad bin ishaq daga muhammad dan ishaq qala tirmidhi yace wa rawahu muhammad bin gailana muhammad dan gailana ma ya rawaito shi aidan Muhammadu bin Ajlana Muhammad dan Ajlana ya rawaito shi aidan an Asim bin Umar bin Qatadata daga Asim dan Umar dan Qatadata ma'ana dukkan su ba garibi bane wanda yazo daga hanya daya dukkan malaman da aka rawaito shi mutane da yawa sun rawaito shi wa fil babi a wannan babi an abi barzata an karwayorinsa daga abi barzata al-aslami wa jabirin da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama jabir bin abdullahi da bilalu shi kansa mai yi wa manzo Allah kiran sallah din ladanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito irin wannan da gare shi qala abu isa turmuzi yace hadisu rafi ibn kadijin wannan hadisi na rafi dan kadijin da annabi yake cewa a dinga sallah asuba a cikin haske ta fi lada hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa sahihun hadisi ne ingantacce wa qarra ghayru wahidin ba mutum ɗaya ba ya ganin yin ahalil ilmi daga malamai من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in da tabi'ai al-isfara haskaka bi salatul fajr da sallah asuba wa bihi yaqulu sufyan as-sauri sufyan as-sauri yana kan wannan wa qala shafi'i imam shafi'i yace wa ahmad da ahmad bin hanbali wa ishaq da ishaq ma'anar isfari ma'anar haskaka dinnan an yabi alfajiru ha a ga alfijir a gane alfijir gardagar ba kaman wancan ba inda alfijir ya keto da cije da suka san alfijir sun ce ya keto a iya yin wannan sallah amma wannan har duk wanda ma bai san alfijir ba ya gane me alfijir wannan haske na dare tun wanda zai fasa duhun dare ya dinga fitowa gari har ya soma yin sha to ma'anar haskakawa a wajen wayannan malamai har sai alfijir ya gane gardagar wala ya shakka fi yanda ba za a yi kokwantan cewa alfijir ya yi ba walam ya sai turmuzi ya ce su wa'annan malamai ba su ga cewa ma'anar a yi sallar asuba a cikin haske ba ma'anar isfari ba su ga cewa ma'anar hasken nan ta kiri salata a jinkirta sallar asuba ba haske gari ya yi sha su ba su ga haka ba amma dai gaskiyar magana abin da duk malamai suka tafi ba wannan fassara da wa'annan malamai suka yi ba yanda turmuzi ya faɗa shine a yi ta haggari ya dan soma yin sha wa aslamul ajubatu mai shari yake cewa mafi kubutan amsa akan waɗannan hadisai guda biyu ma qala al-hafiz ibn al-qayyim abinda mahaddacin hadisi ibn al-qayyim ya faɗa a cikin ilamul muqinina bayan ya kawo hadisin rafi ibn kudaijin wannan hadisi na rafi dan kudaijin sai yake cewa wannan hadisi bayan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai sallah a cikin haske kuma ta zo lada ma'anarsa in muka hada shi da na baya ma'anarsa ba laifi mutum ya fara sallar a cikin duhu idan alfijir ya keto to sai a fara sallah din amma ka a yanke ta a jata a jata a jata har kuma a shiga haske wannan sai dai in liman kuma mai qur'ani ne kuma mutanen da suke bin bayansa ba su gaji ba amma yau mu yan oya-oya ba wuya a ce an gaji a bar wa annabi da yanda ya faɗa ɗin mutum yana so ya ɗan gaggauta ɗin da alfijir ya ke so ya yi in ko yana son ya samu lada mai yawa ya dan batta kamar yadda dai ake yi din nan har haske ya dan soma ketowa a sama sannan ya yace to mutum ya shige ta cikin duhu waya kharuja musiran ya fita ciki ya fita sallah asuba cikin haske kama kana yas'aluhu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah yake aikata fa qawluhu maganar annabi muwafiqun li fi'li daidai mai haduwa da aikinsa ne ba warware juna a ciki ta ƙaƙa mutane wa kaifa ya zunnu bihil muwazabatu ta ƙaƙa za a ce annabi ya ya dawwama a cikin sallah cikin duhu ala fi'li ma al'ajirul azamu bayan ya ce mana mu yi ta a cikin haske ya fi lada mai yawa annabi ya fi mu kwaɗayin lada wajen Allah tun da ya gaya mana ga wanda ya fi lada mai yawa bayan da za a ce ya fi kuma a wanda ba shi da lada mai yawa kamar yana gani lalle a yi ta a cikin hasken nan shi ya fi lada mai yawa to kuma ga abin da malamai suka faɗa to yanzu don ya haɗa maganar guda biyu to mutum ya shige ta cikin duhu ɗin ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu ya yi karatu mai dan yawa yadda har gari zai dan yi sha kafin a ce assalamu alaikum dai gari ya dan yi sha ya samu to in kuma mutum ba shi da hadda surorin da zai iya kawowa yan kaɗan ne to ya bari gari ya dan yi sha kaɗan sannan ya tada sallah dan ya kare ta a cikin haske اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبحانه سورة الأب الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين